الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فهك يا أخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك كون يني نتلاتا عشرين دوغتو جوات شعبان هجرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم تبوء على قريبه لثلاثين لشدة wanda ya daidai da bakwai ko wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha shida mun sake dai zama don karatu a cikin littafin almawariku fi shari'atul islamiyya ta fi ba'ul kitabi wa sunna rubutun a sheikh muhammad aliyu sabuni mun kwana a wancan satin a shafi na goma sha hudu ƙarshen inda malam ya yi tambaya dangane da ayoyin mirasi ko ayoyin rabon gado ya lissafo mana wasu ayoyi guda uku wanda sun magana a kan gado amma a dunkule ba za a iya fidda hukunci ko kaso a cikinsu ba shi ne dai bayanin da ya karasa a kansa muka kwana da haka sabon karatun da zamu tashi a yau shine faɗin malam bi ma za kara nasibu zakari sifan unsa mai yasa ka san na namiji yake linka ka san kyamace a tsarin addinin musulunci tunda mun karanta aya ta farko yusikumullahu fi auladikum lizakari lizakari mithlu haddil unsayaini ga da namiji a bayan kwatan kwatin kasan mata guda biyu to me yasa musulunci ya ba wa mata ko ya ba wa namiji kasan mata guda biyu sai ma da yace kariya ta sa'alul ba'd wani zai iya tambaya لماذا أعطيت المرأة نصف نصيب الرجل متى أكبا يا مجي رب كسنتان مجي مع أنها أضعف منه tare da cewa ta fi ɗana mijin rauni wa ahwaju lil mali kuma ta fi ɗana miji buƙatar dukiya wani zai iya wani tambayar a hankalce in rauni ne mace ta fi ɗana mijin rauni to me yasa aka ba wa namiji kuma kasan da ya fi nata in bukatar dukiya ce tunda ita ba ta fita ta nemo alal gani to me yasa ba a ba ta kamar ɗa namiji ba ko ya ɗa namiji sai ce wani jawab jawabin da za a bada dangane da wannan shine أن الشريعة الإسلامية قد فرقت بينهما في الإرث لحكم كثيرة نذكر منها mala yace lalle kan shari'ar musulunci kada farraqat bainahuma fil irsi ta raba tsakanin su a wajen gado ma'ana tsakanin maza da mata li hikamin kasiratin dai hikimomi masu yawa ba ɗaya ba kenan ba biyu ba uku ba hikimomi da yawa ne ya sa addinin musulunci ya fifita ɗa namiji a kan mace a wajen gado nazkuru minha za mu ambata daga cikinsu kamar haka أولا سيتي أن المرأة مكية المؤنة والحاجة yace ita ya mace mafiyatul mu'na an ɗauke mata dukkanin ɗawaniyarta duk wata ɗawaniyar ya mace an ɗauke mata wal haja da kuma duk bukatunta a tsarin addinin musulunci yadda musulunci ya tsara zamantakewa to duk wata ɗawaniya ta ya mace an ɗauke duk wata bukata ta yamata aje da musulunci ya sa a dauke ta shi abin da musulunci kenan ya kalla yace fa nafaqatuha wajibatun ala ibniha yace siyar da ita wajibi ce a karan farko akan ɗanta au abiha ko babanta au akhiha ko dan uwanta au ghairihim min al aqaribi ko kuma wani su cikin makusanta duk inda ya mace take ba a bar ta haka sakaka ba inda ta ko a gidan mahaifinta za ta taso da haka daga lokacin da ta taso har a yi mata aure in ji mai risala to gabaki ɗayan ɗawainiyarta tana kan mahaifinta daga ran da aka yi mata aure ba karfe goma ba ne motoci suke ɗaukar su daga wannan karfe goma ne ake official hand over tsakanin uba da miji ni na saka kai ka kama shi yasa muje zai samu yan zabbin sa yan wane ne yan wane da zai gaɗa shi a amarya ko daga ran da ya zara kuma ba a jewa na karan ne aka hand over shi uba ya aje shi miji ya kama da haka kenan lokacin da take ɗaya mahaifinta zai ɗauka lokacin da take mace mijinta zai ɗauka in Allah azurta ɗaya da yaya mutum ko ya bar duniya daga ran da mutum ya bar duniya ran da ƴaƴanta za su zama in ƴaƴan ba sa nan akwai ƴan uwanta kowa ko kane waɗannan dukkanin su wajibi ne ba wai ganin dama ba ce addinin musulunci ya ce dole ne ka ɗauki nauyin ta to sai musulunci ya ga ya mata gata ta ko ina a ɗauke mata nauyi a biya bukatunta dan musulunci ya ce a bata rabi ba abu da yake a ciki yasa ya ce masiyatul muna an ɗauke nauyinta ne walhaja da duk bukatunta da haka siya wata wajibi ce akan da akan uba akan dan uwa ko kuma wasu cikin makusanta wannan shine dalili na farko duk nauyin da an dauke bukatar da an biya mata saniyan abu na biyu almar'atu la tukallafu bil infaqi ala ahadi ita ya mace ba a dora mata nauyin ciyarwa ga kowa addinin musulunci bai taɓa cewa da rana ɗaya ba wajibi mace sai ta ci da wani ba taɓa yin haka tsarin addinin musulunci ba yace la tukallafu bil infaqi ala ahad a ta dan jinjirin da in ta yaje shi a yau to ba wajibi bane ta ci da wata bilma tsautsai ya faɗa ka kun rabu ko tana haihuwa yau abinda addinin musulunci yace shine kai wannan nona mai turku turku ina aka ce kar ta hana ɗanta wanda ake yin dakahi da illa akuya ne ko to wannan nonon da ake daka shi ne malamai suka ce bai lafi ba mace ta hana ɗanta da haka wani mai turkuturkun mai dakahi a ba wa ɗaya shi tana gama bahi in farin nono ya zo ya sa rigar nono ta matsayi kayanta a yi tilimi ko ka biya ko ka kai kauye ba dole bane ka biya da haka kenan a kawo na ɗan jariri kenan bai zama dole ba in ba ta ci gaba ɗan jariri a bisa dole da za ta ci a bisa dole yasa ce ba dora mata bashi da kowa bi khilafi rajuli amma sabanin da namiji fa innahu mukallafun bil infaqi ala al ahli shi kan an dora masa nauyin ciyarwa akan iyalin shi daga matarka ƴaƴanka da duk wanda ka yayi ko ko aka yayi ko aka dora aka ce nauyi ne akan ka to wannan wajibi ne ka ci da har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kafabil mar'i isman an yubayya man yaqulu ya ishe ka tarin zunubi mutum ya wulaƙantar da wanda yake ciyarwa kai ne kake ci da mutum saboda ya ɓata maka rai ka ce ba rayuwa ka ga ina da amfani ko ban ne kaga bigin na mana kai kwanciyar ka ina abincin safe babu ina na rana babu sai dan gaban magariba sai ka bar dan kullun garin rogo a cikin leda ka watsa mu daga ga wannan fara ka ba ko ta tafi gidan babanta ba wulaƙanci bane ba ko to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin da kai ya ishe ka laifi a gaban Allah madaukakin sarki ko ba ka da laifin komai wannan shi kadai da laifin da ka taba yi to in ka tsaya a gaban Allah madaukakin sarki da wannan laifin kadai kana da tangardar gida gidan aljanna in ba Allah madaukakin sarki kalle ka da rahama ba yasa ce ka fadil mar'i isman an yudayya aman yaqutu to ita mata ina aka yi mata wannan babu kenan shi ɗana miji shine aka saura wannan yin ciyarwa wal akriba'i da kuma makusanta in suna da bukatuwa wa ghairihim da waninsu mimman tajibu alaihi nafaqatuhu wanda ciyewarsa ko ciyewarsa ta zamanto wajibi a kan su wanda cewa take zamantowa wajibi a kan mutum ba su wuce nau'in mutane guda uku ko guda hudu ba wannan shi ne wannan wajibi ba masawa mahaifinka ɗanka namiji yanka ta mata matarka wannan su ne wajibin da baya sauka uba ɗa ɗaya mata wannan wannan wurin su baya sauka ta kowace fuska in ka ɗauke waɗannan sai dai idan wadatuwa ta kama to ka fashe buɗawa wadatar ka tana karuwa wani na ƙara shigowa ciki tana karuwa wani na ƙara shigowa ciki amma waɗannan hudun in dai kana numfashi kana ɗora kwano a kanka kai dako to waɗannan hudun wajibi ne ka samar musu da abinci to mace an bata irin wannan tsarin addinin musulunci ba a yi mata ba shi yasa aka ce to in an zo raban gado a ba wa ɗa namiji rufin ya mace wata kwana uku ko huɗu ya yake yi ma ya bacci har zuwa karfe goma na na ai muna magana masu ce ko uwa ce ko ɗa ce ko yau aka haife ka ko kaka ce ko kakar annabi adam ce duk dai na'am salisan abu na uku nafaqatu rajuli akthar wal izamatu fil maliyatu wal izamatu fil maliyati adqam fa hajatuhu ila al mali akbaru ko akbara min hajati al mar'a mala yace nafaqatu rajuli akthar ciyar da dukiyar ɗa namiji fitar dukiya daga ajihun namiji aksar malaka wannan shine yafi yawa yasa wani yake bada misali yace yau inda za ka je ka ɗauko dubu goma ka sa a jinin ka sai ka ce mata ka ga dubu ɗaya kyauta ba kai tana da tara bai tana da ɗaya insha Allah ba sa aka bai ka da kayan ranci a cikin wannan dubu ɗayan gasa kai taron ta kai karfa ina ta zirare amma ita tana da dubu a cikin ajihunta to in ya gwada ka ya ka sayo guda biyu ga tashi ga tawa in bikin ne in ka dan gudu a kan titi wani ya ga nake shi akwai uwar gida tana nan sai nade a leda sai ya kai masa in ya ga mai karas ne ne ga kuma ne ne wane ne ke sai ya kai masa tana cikin gida saboda haka ita tana da yakinin duk abin da mai gidan da ya sai akan titi za a zo mata da shi cikin gida da haka yanzu ya ba ta tara ya ɗauki ɗaya tara ya ba ta ɗaya amma kuma a cikin tara tare suke kashewa haɗe ka san ta ka san yadda ka san kishiyarta ka san wane duka a ciki yasa ake to ciyarwar dukiya ɗa namiji ya fi yawa wal izamatu wal maliya haka kuma nauyin da yake kai shi na dukiya adkham shine mafi girma shine mai bin din wuta shine mai bin din ruwa ko shine mai biyan kuɗin tefane shine mai ɗaukan baran gida mai wanke wanke mai kaza duk wani motsi da za a yi wannan motsin a ajiyun ɗa namiji yake ba a ajiyun ya mace ba da haka yake to abin da yake hawa kan ɗa namiji na dukiya adkham shine mafi girma sai ta fa hadatu ila al-mali akbar da haka kenan bukatuwar ta zuwa daga dukiya ita ce mafi girma min hadatil mar'ati sama da bukatar kyamaci da haka wani ne dalili na uku ko na farko an ɗauke nauyin mace na biyu ba a ɗora masa ciyarwa na uku bukatar namiji ga dukiya sama yake da bukatar kyamaci na hudu mala yace ar-rajulu yadfa'u maharan lil zawja yace a tsarin addinin musulunci shi da namiji shi ke bada sadaki ga mace inda a musulunci kake magana ai ka tafi wata al'adun ne mata suke ba wa ƴaƴa maza ƴaƴa maza sadaki kamar indiya in ka je mace su gidan maza mata su suke kaiwa gidan maza sadaki kuma ku kai dukiya yar karama sai a fasa auren ran da ake daura sai an hada duk kun kai yau sai ne kila kun ga yaddo ne komai in san ga yar motar da kuka kawo bata wuce dubu ɗari bakwai ba dan abin da kuka bai wuce kaza ba duk suke gaskiya sun fasa sai an zo ana kallon da ku ana kallon sannan za ka yi da su gaba da fasa daura auren haka in ka shiga kasashen tura mata su ne suke ba da sadaki to amma a tsarin addinin musulunci ɗa namiji shi yake ba ya mata sadaki wa yukallafu bi nafaqati sukna kuma sannan sai a dora masa a biyan kudin gidan haya in ma bai da gida aka kama gidan haya kawo shine zai biya kudin gidan haya wa bil mat'ami da abin da za a ci shi ma yana wuyan wa yana wuyan ya mu dana miji wal malbas aka da abin tufafi shi ma yana wuyan dana miji li zawjati wal aulad ga 'ya'ya ga yara da ga matan da yaran gaba ɗayan yana wuyansa shi zai saba wa matar da 'ya'ya gurin kwana gurin abinci wajen abin tufafin sawa amma ita ya mace tana kwanta sai dai a ɗauko a kawo mata to da haka kina ka kalli dalilin kuɗin haya kaɗai da kuɗin abinci da kuɗin ruwa da kuɗin tufafi da kayan magani sai a dinki ta ɗa namiji akan ya mace a wajen ne a wajen sada a wajen biyan gado khamisan mala yace abu na biyar ujuru ta'lim lil auladi yace biyan kuɗin makaranta na yara in ka je ka ba su a kowace makaranta ce a kere ce ko a ina ne ko a naziri ce ko a libaban kambari ko wace ce uban ake jira ya biya kuɗin makaranta da naira biyar biyar da safe ko naira goma goma da safe in yan jigo ne ko sakandare naira ashirin ashirin wata kinta kuɗin ɗan asaba ya kai su ya dawo in ya karɓo albashi ya ware wannan duk auyen waye ce a wuyan ɗa namiji yake shi yasa ake to kuɗin makarantar yara yana wuyan uba ne wata kalin kuɗin ilaji haka nan nauyin kuɗin magani yana wuyan uba ko kuma da wata kalin kuɗin ilaji nauyin kuɗin ɗawainiyar asibiti والدواء da magungunan da za a rubuto da zaujatu wal abna na yaya na matan da yaya ya dafa uhar rajuli rajulu dun al mar'a da namiji ne ke bawa ba ya mace ba da haka wannan mala ya kalli abubuwa guda biyar wanda dukkanin su na larura ne kusan rayuwa ba ta iya sai da su amma ga baki ɗan su ko tokam addinin musulunci zai ɗora akan ɗayan ɗa namiji yace ita ƴa mace banda ita to tun da addinin musulunci ya kalli ɗa namiji ya danne shi da wannan laifi da nauyi in aka zo da banga da yace a bahi kai biyu a ba mace kai ɗaya ya kamata a kalli addinin musulunci a jinjina mashi malaita ila akhiri ma hunalika har dai zuwa ƙarshen abin da yake ɗaukare da irin waɗannan jawaban min al-masari na fuskokin da ake kashe kuɗi wannan faƙati ko ake ciyar da su allati hi ala kahilin rajuli cewa da take tana wuyan namiji ne wallati la yukallafu biha ko wallati yukallafu biha wacce ake tsorawa a kan shi bi muqtada shari'atul islamiyyah al-gharra a bisa hukuncin shari'ar musulunci wacce take a ɗaukakakke shari'a ce ko shari'a ce mai haske wa bi amril hakimil alim kuma da umarnin mai hukunci masani ba wai dan zaɓi ba Allah ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah Allah ya ce to ya ciyar zu sa'atin ma'abocin yalwa min sa'atihi daga yalwar da Allah madaukakin sarki ya mashi ma'ana an je gidanka kana da yalwa to a ga alamun yalwa haka Allah madaukakin sarki ya ce zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma aka kuntata masa arziki hannu maka hannu farya sai Allah ce falyum fik mimma atahu Allah to shi din ba ya ciyar cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi shi ma ba ya ji masa ba kenan da haka mai wadata ya ciyar a wadace mai karamin karfi ya ciyar daidai gwargwadon abin da ya samu ba ce ba an yaji da haka in zagiya ta yi za ka taɓa gatarinka ka je kilomita goma ka saro ice ka ɗoro a kanka ka zo ka yi talla ka saida in ka saida ribar naira biyar ka samu ko naira ashirin ka samu shira ta kai tefani a ciki ba a yaje maka ba dai sai kai amma da Allah madaukakin sarki ya bore masa kuɗi da bai san iya kan ba to ya kamata an zo ma a gaba da almubar karanci ba amma dai a ga buka wadata aka gidansa suke gauni in ma yake cewa buka wadata addinin musulunci yace ya halatta matar ta fata ta wadata gidan kuma ba ta da alaki a wajen Allah madaukakin sarki matar Abu Sufyan ko sai da zo ta ce Abu Sufyan rajulun shahihun mutum ne ne mako shahihi ya fi mai mako mako ko mai kan tsawo ko shi yana so amma ba zai ba wa kan shi ba ga kuɗi a zuwa in ya ga nama ya kwafa in ya ga kifi ya yi kwafa in ya ga jarmiya ya yi kwafa kuma ga kuɗi a zuwa ba zai siya ba sai da abu da gani irin waɗannan mutanen ne da ni da ɗanka baya ba mu abin da za mu ce wadace mu tace da laifi in na sata a cikin dukiyar shi manzon Allah ya ce khudi min mali abi sufyana ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf cikin dukiyar abu sufyan kwashi abin da zai wadace ki ke da ɗan shi amma bisa kyautatawa bisa adalci da haka a ƙarfi irin naka albashinsa dubu ɗari ne amma in yadda yi sai bare kamar na mai bakare ne na ɗari uku kawai zai ko na ɗari biyu yake da bayan sati a haɗu irin wannan yake a ba da bi in yi ajiya ɗan lalima in Allah haɗa ku da ta ɗauke naira dubu haka in yaje yawo ya dawo ya ta wuya ga miyar yana hango idansa a ciki ga nama ga tankwari ga kaza a ciki ya aka samu na ta ce wallahi bin indin lahi sai daga Allah madaukakin sarki yake ya halatta mata ta ɗauka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi in an yi wannan to kaga kenan fa addinin musulmi in kana da wadatar kake aka ce ya halatta masa ka dauka shi sannan kuma duk yadda ka kai ga kuntata kwanciya za ta yi a gida sai ka nemo ka kawo mata ita ba ce wata fita ko miki dai ta dauko ta kawo ma sai ma da yake wa min hadhihi an-nazarat al-khatifa daga wannan duban wanda yake al-khatifa irin kamar na gaggawa haka ya tabayyanu lana zai fito mana fili hikmatullahi dalila hikimar Allah madaukakin sarki wanda take a bayyane fi tafriqi baina nasibi zakari wal unsa wajen bambanta kasan da namiji da kuma kasan kyamaci fa kullama kanat an-nafaqatu ala shakhsi akthara والالتزامات عليه أكبر وأضخم استحق بمنطق العدل والإنصاف أن يكون نصيبه أكثر وأوفر ما da yake duk lokacin da ya kasance ciyar wacce take kan mutum ta fi yawa ma'ana fitar da kuɗi da yake kansa ya fi yawa nauyi da yake kansa ya fi girma ya fi faɗi yace bisa firisi na adalci wani ya cancanta a ce kenan kasansa ya fi yawa ya fi wadatuwa in dai mun gamsu cewa bukatuwar ɗa namiji ciyarwarsa ya fi yawa a kan ya mace to in dai magana ta adalci ya kamata a ce bukatuwarsa da dukiya ko kasansa a dukiya ya fi yawa ita in an ba ta ajiyewa za ta yi kuma ana ba shi fara kashewa zai da haka ya kamata kenan bisa bilici na adalci ya zama to kasan ɗa namiji ya fi kasan ɗa mace abinda musulunci ya kalla sai ma da ya ce wa ma'a annal islam a'a zakara da'ifal unsa yace fa innahu ma'a zalika ghafara al-mar'ata bi rahmatihi wa fadlihi yace tare da cewa fa addinin musulunci ya ba da namiji rubin abin da ya ba wa mace yace amma fa duk da haka ya gane ita ya matan da rahmar shi ya mace a cikin addinin musulunci cikin rahama take fito ka ba za ka gane ba wa fadlihi haka nan falalar addinin musulunci ta gama ya mace wa ataha fawqa ma kanat tatasawwaru wannan fa hadisi suna shigo a cikin masallaci wa ataha kuma ya ba wa ya macen fawqa ma kanat tatasawwaru sama da ita abin da take tsammani mana ka zo ka ajiye dukiya ka sa mata ne kike tsammani a baki matsayin gado inda macen mai hankali ce mai tunani ce za ta ɗauki ƙasa da abin da addinin musulunci ya bata yasa malaka musulunci ya bata sama da abin da take tsammani mala yace fa hiya wal halatu hadhihi dan haka ya mata irin wannan halin muraffaha muna'ama a cikin walwala take a cikin ni'ima take aksara min ar-rajul amma da dan namiji in muka kalli tsarin da addinin musulunci ya ajiye zamantakewa da yadda ake aure da yadda ake rubon gida da yadda ake renon 'ya'ya, to ɗaya mace tana cikin falalar da ta tsara falalar da ɗan namiji ke da akwai yace li annaha tushariku fil irsi saboda mace tana tarayya da ɗan namiji a cikin gado duna an ta tahammala shay'an min at-tabi'at ba tare da ta dauki komai na nauyi a kanta ba fa hiya ta'khudhu wa la tu'ti da haka ita ma yamma ta kawai karba take ba ta bayarwa kungo babu kawo haka yamma ta take in kana so kaga tambarin ta na farko ko yar gidan ungwaci kawo fa babu in ko ba haka ba ina ne aka ce matakar addinin musulunci dole ta kawo don a yi kaza babu da haka ita yar karbi ce ba yar kawo ba shi ne ce dufi a za a kudu wala dufi wa tazinamu wala tughramu ita ya mata kullun ganima take kwasa ba a tunta tsara kawai ganima ce a zo a ya ganima a ya ganima ko a nan mata take wala tughramu ba a tunta tsara amma dan namiji yanzu ana baka yanzu nauyi zai hau kanka ana sawa da kullun abin da kake samu a ranar naira ɗari yau kana fita ne naira dubu ta a biyu ka fata yanzu har nauyi ya karu a kanka liyu zai fago satin min sati da kenan in karo karo ake a cikin gidanka yau kana samun naira dubu to ake a ga kifi ya karu in kuma baka iya sa wake to akalla sai gungunin wake a watsa a cikin miyar liyu zai fago satin mai sati amma ita mace yanzu kana ba da dubu goma ka sa karkashin kulo ban matsala gobe ta ba matsala jibi ta ba matsala ba nan da musulunci zai ce mata fa dole ita fito sai dai idan ka ga dama dan ra'ayin kanta ka fito wa tattakhiru al-mala duna an tadfa shay'an min an-nafaqat mala yace ita mace kawai tana tattaka dukiya ne tattakhiru al-mala tattakewa take duna an tadfa shay'an min an-nafaqat ba tare da ta ne ta ba da komai na ciyarwa ba aw tusharikar rajula ko kuma ta yi tarayya da ɗan miji fi takalif aishi wajen nauyin rayuwa wa mutaqallabat hayati da abubukan da rayuwa take bukata shi mace ba da tare da namiji a cikin wannan ta fita office ta fita office in ka ɗauko albahinka so take ka ajiye ka kirga kar mata gani ma ko ka ware dubu ɗaya ko dubu biyu ka ba budurwarka a take a gaban ta a gani eh da me da me aka yi amma dan ta dauko na ta ta gara mai da wuce gidan su sai umma ta je mu kar ma ta zo ka gara mada makaranta babu ne shi in ta gara mai da kira wanda ya tabahi in kai rahin sa'a kuma in ka samu wani malami a makaranta ko aboki ake zai ta baka ajiya ta hana ka saboda ita san wancan za ta karba amma kai wata kirkar ka ci ka ke biyan ta wannan ba laifi bane in bata baka ba amma ba ce bata ba wani ajiya ta hana ka na'am wala cewa shari'atul islamiyya ko shari'atul addinin musulunci la tusibu alal mar'ati an tusika shay'an min maliha ba ta wajabtawa mace ta ciyar da komai na dukiyarta ala nafsiha aw auladiha akan ta ko akan ƴaƴanta ba dole bane yau kana kallo ta je ta karɓo kuɗin da ta kirga dubu ɗari da ahirin ta sace ta aji ga sallah da ce mai gida ba a kawo mu kayan sallah har yanzu ta ce ba na ga kuɗi ba ta ce ka gani ba za ki saya ba da sallah ba zan saya ba kuma dole ka kawo in kai bihi ma a banza kai in ka baka rai baka da hakkin baka rai a ciki in kana son aure ka kawo in ma ka ki ka aure ta dai ka tsaya in ka saka ka aure ta ma yi ka tsaya in ka saka ka sako dole ka tsaya da gara ka ce kamar gonka kaya maka kaya mata na in babu shi kenan muna magana akwai ne alfatar ka samu babu ne mala yace mahama kana da zaniyatu mutiratu diyar da ta kai ga wadata diyar da ta kai da yalwa ba a bukata ba dole bane ne ta tsida amma in ta ga dama ta dauke naka ta dauke maka ta dauke na yan gidan Allah saka maka da alkhairi amma in ta ce taki ba wanda zai ci lafsa ko gaban wani alƙali kaje ba zai ce mata ba komai ma'a wujudin zauji mala yace matakar mijin yana nan ba a bukatar sai لأنه هو المكلف بالنفقة عليها وعلى جميع الأولاد domin shi addinin musulunci ya dora wa nauyin ciyarwa a gare ta da kuma dukkan ƴaƴan da suke gidan fi sukuna wal mat'ami wal malbas wajen gurin zama da wajen abinci da wajen tufafi duk yana kan shi kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki ya fara wa alal mauludi wajibi ne akan wanda aka haifa ma wa alal mauludi lahu wajibi ne akan wanda aka wa haihuwar rizquhunna arzikin su matan mana abincin su wa kiswatuhunna da tufafin su bil ma'rufi amma ba ta kyautatawa wani ana magana akan in aka zo mutuwar da yiwu walwali za su rubi ina auladahunna aulaini kamilan liman arada an yusimma rabaa faru da yake faɗa cewa to wa alal mauludi lahu wajibi ne akan wanda shi aka wa haihuwar wai aka haihuwar namiji ita mace haihuwar take amma wa take haifawa mijin take haifawa yau tana durkusawa tana aihuwa haƙƙin da ta fita namiji shine haƙƙin ta shayar da ɗan haƙƙin ta masa reno in tana so ta shayar ta fi kowa haƙƙi aka in tana so ta rene shi ta fi kowa haƙƙi aka amma da ita da ɗan da mijin waye ya fi iko akan ɗan mijin ya fi amma shi kuma dan ya girma waye ya fi dacewa ya kyautatawa ko ya fi dacewa ya kyautatawa mun gane bambancin ko da haka in kika dace na a wajen wahadar ta namiji a wajen dadin kuma aka zaki da aka ce mai man ahaqqu an-nas bi husni suhbati ta qala ummuka kuma man ummuka kuma man ummuka kuma man abuka in ka samu dubu da zaka bada umma wata dubun umma wata dubun umma wata dubun sannan baba a kai kenan sai ka bada dubu uku sannan ita ka bada dubu ka bada dubu a sai ka bada dubu uku sannan sai dubu ɗaya in sallah ta zo ko dai ka sai shadda ko ka sai atamfa da tura za a yi sai atamfa ta azumi kenan ko lai ya ta sake zuwa ne kuɗin ɗaya sai atamfar azumin wata shekarar sai ɗaya sai atamfar in ya zo ta gaba ka ba baban naka ma'ana ya ga mata tufafi sau uku sannan ka mata sau ɗaya kaga har wajen daɗin ji a nan kenan ne ta fi dacewa a kan namiji kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga maka ta ita aljanna ta hada akatabul ummahat in kana neman aljanna tana karkashin diga jigin mahaifanka mata ba maza aka ce ba dan me dan kai musu wahala da yawa saboda da zaka wani mahaifinka wahala amma shi kuma sai daga ran da ya haife ka fa duk nauyin ka yana wuyan shi amma kuma duk yadda za ka tana wajen wa tana wajen mata to da aka mata wannan gatan dan an dan gutsura mata wani ba gado ne ne laifin da addinin musulunci ya mata ya mata gatan da ita kanta ba ta saka kanta wannan gatan ba in ba addinin musulunci ba kuma ba inda mace ta samu wannan gatan duk wannan kururuwar da ake gatan da aka mata a gida addinin musulunci ba inda za a mata shi malam sai ce mislun tawbihi tawbihi misalin da zai haska maka duk wannan jawabin da muke wannan dare masalan mana ke mu buga misali mana yuwaddihu lana al-fikra ya fito mana da wannan batun a fili wa yadhharu ko wa yudhiru hikmata tashri ya fito mana da hikimar shari'a fi tafriqi bayna mirathi zakar wal unsa wajen bambanta gadan ɗanan miji da ɗamaci sai yasa a cikin bakaci insanu dukiya mutum ne ya mutu wa khallafa waladaini faqat sai ya bar 'ya'ya guda biyu yara guda biyu rak a duniya zakaran wa unsa ɗaya namiji ɗaya mace su ne kadai abin da ya bari a duniya ba uwa ba uba ba wa ba kawai abin da ya bari a duniya ɗa namiji da ƴa mace in maka tayar da banya za mu yi lizzakari misal hajj al-unsa ne ko ta namiji ya rufa mata ko to akan haka aka samu misalin sai yace wa taraka mirasan lahuma kuma sai ya bar musu gado salasata alafi riyali abin da ya bar musu shine riyal dubu uku na Saudi Arabia ko tun da malai daga Saudi Arabia yake wannan rubutun sai kai amfani da riyal mu daga nan Najeriya sai mu ce ya bar musu naira dubu uku a kudin Najeriya ko da dubu kaɗan ƙaramin kuɗi ne ko mu ɗauki riyal ɗin ya bar musu riyal dubu uku sai ce fa ala ba'in shari'atul islamiyya musu haske shari'ar addinin musulunci ta akudul unsa ni ata riyalin alfi riyalin ita ya macen za ta ɗauki da ne riyal dubu ɗaya ne wa ya akudu zakaru alfai riyalin shi kuma ɗa namijin zai ɗauki riyal dubu biyu kaga ya rufa ta ko shi dubu biyu ita dubu ɗaya ana kare da gurin ta alhamdulillah ya rufa ta shi dubu biyu ga ta a jihunsa ita dubu ɗaya ga ta ɗan tokunta wai za ka na ala abuwa bin siwaj ma da in sun kasance dab da aure suke wata ilma hasan da husaini ne ko ya su sun kawo shekara goma har takwas takwas shi zai yi aure ita za ta yi aure kowa da ƙani ne shi ya shekara talatin ita ta shekara goma sha bakwai shi zai yi aure ita za ta yi aure ya ce wa arada shafu an ya tazawwata shi ɗa namijin ya so ya yi aure fa inna hu ya dafa ul mahar li zawjati ya ce bisa tsarin addinin musulunci zai ba matarsa sadaki tunda yadda su gidan wasu zai je ko yanzu ya je an gama duk gani an gama duk komai a ƙara ɗaura aure za a yi aka ce kawo sadaki yana da buƙatar ba matarsa da za sai na ce wallafri an almahara alfai riyali ma da ce muƙaddara hin sadakin kawai riyali dubu biyu ne riyal dubu biyu ne ne kadai abin da za a bada a wulakance a saudi ya fata mu ne wata kila nan an ka bada riyal dubu biyu a ce yayi yawa ko dubu biyu ko arba'in nawa zai bada na dubu dubu tamanin ko ana aka bada sadaki dubu tamanin kaji ana wu wannan zai jawa mutane kuɗin fata ne shi ma ba na halatta ne ba sai ya dawo mutane abin amma sun san wannan riyal din dubu shi ban mamaki yayi musu kaɗan ne shi yasa ake mu dan kaddara misali kadai wannan abin da zai bada riyal dubu biyu da zai bada sadaki sai mala ya ce dafa'a kullama warisahu min abihi maharan li zawjati kare kenan duk abin da ya gada a wajen mahaifin shi gaba ɗaya ya bada shi a matsayin ne a matsayin sadaki goga kenan dariya har ta kare ko sai ma da yace falan ya buka ba abu shay'un ba abin da zai saura daga gadan mahaifin shi kuma yukallabu ba'da ziwaji to a bayan auren kuma sai a dora mashi ne bi kullin nafaqat sai a dora masa duk wata ciyarwa tana kan shi nafaqatu sukuna kudin haya kafin a shiga ne haya ya ce to abin da za a bada kudin gidan nan dai naira dubu arba'in ne ka ɗauka ka bada akwai filin ya ɓaro za a gyara ka fi cewa zai nema kai zai nema mai waruwa wa zai nema kai zai nema dan kwai da ya fahe da waye da waye wa zai nema kai za a nema sai an yi fenti sai ka yi kaza sai ga tabbata in gaba ta aure in ka kai gidan mahaukata zai iya zuwa fa fita fita fita fita fita fita fita fita fita banda Allah ya taimaka abokai suna ta ka dauke maka wata pressure da ɗan namiji ba za a ya zangara da gudu to amma da wani abokai su kare ma nan wani abokai su kare ma nan wani su karo ma nan wani su ma kaza sai ka ji kana dan jin sassauci amma da kai aka bari ko ba ka fuskanta komai ka zara ka bada da wani abu nan da ba dadi amma da yake dai za a ɗora nauyin kuɗin haya kuɗin abinci kuɗin abin shaye-shaye da tsofe-tsofe shi ɗa namiji da mun gama da shi kenan ko duka gado ya tafi kuma ga sauran nauyi ya biyo shi sai ya fita ya je ya bakkare ko ya yi noma ko ya yi baro ko ya yi albashi ko ya yi sana'a sannan ya zo ba sai wannan matsala ɗin amma da ita gokiyar fa fa inna ha idza aradat an tatazawwaj ita idan ta yi dukkan ta yi aure ta khudul mahara min zawjiha ita ita sadaki za ta karba a hannun mijinta wannan furin annahu alfariya ne yace ita ma muqaddara riyal dubu biyu ne ga dubu ɗayanta na gado ga dubu biyunta na sadaki don take da akwai dan wanda fa yace to kaga yanzu kenan fahiya kad warasat alfan min abiha wa akhadhat alfayn maharan min zawjiha yace ta gaji dubu a wajen babanta ta karbi dubu biyu a wajen mijinta ko a wajen angonta yace asbaha majmu'u maladaiha total kudin da yake gurinta salasatu alati yanzu ta waye gari tana da tana da riyal dubu uku bayan ta karbi wannan dubu uku ta sa a cikin dan box ɗinta ثم هي لا تكلف بإنفاق شيء daga ran nan kuma ba za a dora mata nauyin ta sai komai ba min ma da daga dukiyarta mahama kana zaniyatu ko da ko ya ta kai da wadata li'anna nafaqatiha asbahat ala zawjiha domin ciyar wata daga yau kuma tawaye gari tana kan angonta fa huwa al-mukallafu bi ta'min sakana laha shi aka dora wa ya dan zai sama mata gurin zama wa bil infaqi alaiha ya ciyar da ita ma damar fi ismatihi matsawar tana karkashin igiyar auren shi kai ya saka ma igiyar auren bai ta biyo shi ko in ya ji wahala yake na yi rafar in ya rafar da huta ba hayo yana nan sai ya ci gaba da ciyar da ita a gyar ta gama jini ta gama al'ada ta fita daga karkashin auren sannan mai sannan igiyar za ta kare ba daga ran da kace ka saka ba ne ka saka ba a daga ran da kace ka saka hakkinka na aure ne ka saka amma haƙƙin siyarwar da abincin da tufafin har yana kan in ka ji hana na da kara wajen alƙali baya kawo abinci alƙali ya ce ka ma ka biya ko ka kai kotu ko ka kai gidan yace famadu hazada yace ke rabu da wannan misalin da muka bada famadu hazada ita tuciyar ta mata me ya faru da shi a ruwaye wa ma yuhu ba na kafa shi kuma tuciyar ta yace raguwa kuma ka ce karewa yayi وما ورثته من أبيها بقي ونما yace abin da ta gada a wajen mahaifinka bakiya yana nan a matsayin wanzanci wa nama yana nan ya karu wa ma warisahu min abihi zahaba wa ba abin da shi kuma ya gada daga wajen mahaifi ke zahaba tun da ya tafi wa ba tun da ya salwanta ya ji ya dauko wani nauyin ya karu masa sai malai ce fa man alladhi yakunu as'adu halan da haka in muka kalli wannan waye zai fi jin daɗin rayuwa ɗa namiji ko ya mace kowanne a kaddara rana ɗaya ta gusa aure shi ya tare a gidan amarya ita ta tare a gidan ango shi ya zo a jihu zero ita ta zo da dubu uku a cikin ajihunta ko a cikin zakarta waye zai fi jin daɗin bacci wata ƙil ana a tsara da sauri ne da zai fara sauki ya kafa nauyi su ne yana fita na nemo abin ita ko ta kin yanzu da an ta ba sai sallar asuba yau bai ta makara sai ne ke kamar da zai kunu asadu halan wani da zai kowa jin dadin rayuwa wa akthar malan wai da fi yawan dukiya al fata amil fasad da namiji ne ko ya mace za ta fi jin dadin rayuwa ya mace wa man alladhi sana'ama wa tarafaha akthar waye cikin ni'ima waye cikin walwala da yawa a zakaru amin dunsa bisa wannan misalin da muka bada ɗa namiji ne ko ya mace ce a cikin walwala ya mace ce ko sai malam yace haza huwa mantiqu al-aql wa din wannan shine hankalin shari'a wannan shine hankalin addini ita shari'a da wannan hankalin ta kalla yi ta ce a riba wa ɗan namiji ta san ko an riba masa sai ya sake dawowa ya mace ta fi jin daɗi fi mirasul banati wal banina a wajen gadan ƴaƴa mata da gadan ƴaƴa maza na'am sai malam yace mirasul mar'ati qabla al-islam sai kuma gadan ƴa mace kafin addinin musulunci a dunkule ne yake hikima da yasa addinin musulunci ya fifi ta ƴa mace ko ya fifi ta da miji akan ƴa mace dan nauyin da ya kalla ya dora akan ya namiji wanda bai dora akan ƴaƴa mata ba to sannan duka lahi ne malam zai maka bayani ita wai ƴa macen da ake tusiya ake alfahari addinin musulunci ya takure ta ya bi ta namiji akan ta wai kafin addinin musulunci mace take gada a jaziratul arabiyya ba ta gado a ƙasashen larabawa ko ƙasashen farisa ba ta gado a indiya ba ta gado a ƙasashen turawa ta inda take gado addinin musulunci ne fa a kiristanci ba ta gado a yahudanci ba ta gado yahudanci gaba ɗaya mutum yana da aya ashirin babban ɗan kawai ana mutuwa shi ne zai kirge kuɗin kawai ya zuba a gidansa shi kenan an gama lilwaladin bakiri ko bikiri aka suke faɗa duk abin da aka bari na babban ɗani da haka zai tattare ya zuba ba nan kawai mace ko ba ko ɗan namiji kawai ƙaton ɗan namiji ne zai tattare inda yayinsa kuma guda ashirin mata shi ne ɗan namiji na ashirin da ɗaya ni ake magana fa a kansa tun wancan yayin nasa ashirin a banza za su tafi da zai tattare dukiyar ya bada to a addinance musulunci ya mata gata a al'adance musulunci ne mata gata shi yasa ake ce mirasul mar'ati qabla al-islam ya mirasul mace yake kafin addinin musulunci in muka taba su sai lokaci ya kure ko na'am akwai wanda zai kana mana wani kibar da yasa addinin musulunci ya bibita ɗan namiji akan kyamaci domin sa tura suka addinin musulunci ta to inda min yadda da abin da malam ya faɗa haka ne me yasa tura suka yi ta akan addinin musulunci ya zalunci ƴaƴa mata bai musu adalci ba wajen gado ya ba wa ɗa namiji sama da abin da ya ba wa ƴa mace kiyayya ce ko na su mata ba sa so a turawa na'am makalle da nan ɗaya ba sai mana ya ce su turawa ba sa so su ciyar da ni tun da ba sa so su ciyar da ita fitowa za ta yi ta nema don haka su a gurin su idan an daidaita ɗaya bata da ɗaya namiji babu laifi abinda bature bai yadda ba shine kawai a ce wata ƙatuwa ta zauna a gida ya kawo mata da safe ya kawo da rana ya kare daunin ba ta tafi ba shi bai yadda ba in ya kada ya fita ce ma fito in ya kada ya fita ce ma fito in ya kada ya fita ce ma fito ki ta a wajen aiki ta a wajen aiki fada ban gado shi abin da ya dace da ka kira ka gwamnati yana hankali in ka raba gado ka bayar daidai da daidai ba matsala a gurin shi a addinin musulunci muka ce mace za ta bada sadaki ko amma a wajen turawa ake bada sadaki ƴaƴa mata suke bada sadaki har a turawa na yanzu fa in kana so ka aure mace sai take bada sadaki da ka kira kai idan da addinin musulunci an ka sake za ka bada sadaki shi a hankalin sai yi mace za ka bayar sadaki da aka ci ana su hankalin dan an daidaita su ba laifi ba ne ba to amma yadda kalli rayuwar mutum a gurin tura ka kalli rayuwar mutum a gurin addinin musulunci ki zauna a gida a matsayin sarauniya ba dukan rana ba dukan ruwa ba fada a cikin kawon raguma ko a cikin kawon shanu ko kofatan raguma a ɗauko a zaɓi ki gyara sai abin da kika sarrafa kika bada iya fa alheri ko kuma ki fita kuke gobe ya ce da 'ya'ya maza a ƙara adadin musulunci ba na mutu ko ko matarsa ba zai ce a bayo kaza da kaza za a yi abin da ake so kawai ita ka sarrafa ta ajiye in ka zo gida ka buɗe kwano ba gani ake a cikin gida shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gida sai ta hal ita kun shay'un akwai wani abu a gunku ba aikin sa bane aikin mata ne ne in ya kawo ce fa ne ya ajiye ya rage abin da mata za su sarrafa da haka kawai ya zo na a gindin kwano zai ga mace ta sarrafa kenan da ka su kaga kiciyar dama aka ba su a tsarin addinin musulunci ita gata take shan kuma wahala ta ce akwai wani dalilin na'am na'am da haka da mutum namijin su a gurin su din mutum ne a wajen musulunci fa ba mutane bane na'am na'am amma idan ban gane kawo malam na'am eh gender equality ko in ka bata akai halitta ijma halitta haka musulunci yake ai ita halitta take ma halitta ce ina kalaka na kun da karo musa wa Allah ko yuwar wa qabaila da ta'arafu illa akramakum inda Allah atqakum musulunci ne ce ba da da jabi abata ko abata ba da nan akramakum inda Allah atqakum ko man amila salihan min dhakarin aw unsa ko na'am na'am amma ba ta da kima suka ce a bata daidai da namiji eh to Allah mu ta so dai wata kin abin da suke kallo shine in aka zuci kamar akan wani haƙƙi da take da abin mata rabu haƙoƙin su matan musulmi su aka wannan gatan matan tura duka samu wannan gatan ba da ka ce mai da aka hure miki kai kika fito za ka dake a kici a banza a wuri ki zauna a gida a baki sadaki a siyar da ki a nema miki gun zama a nema miki tufafi a nema miki kaza shi ya bi miki alkhairi ko a kaɗo da ke kan titi to ba za a iya kaɗo da ke kan titi ba sai an ruɗe shi da wasu abubuwa da gaske abin da suka so sai yana akwai wannan matsalar ta sadaki ta menene ta ta gado sannan malamai suka ce fa in duk wani abin da ake fa ba ko ina ba ne ɗa namiji yake fin ya mata a gado akwai inda ake zuwa da ɗa namiji da ya mata duk da suke samu ba su jiko a tsakani mun faɗa da ke shi aiko a ina da ake samun wannan da ɗa namiji da ya masa duk su yi gado iri ɗaya. Wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-sulus fa in kana akthara min dhalika fa hum shuraka'u sulus idan ƴan uwa ne na wajen uwa za su yi gado ko ɗa namiji ne ko ɗa mace ne in ya zo ya su za a bashi in su da yawa ne aka ce daidai da daidai za a raba musu anan me yasa to ba su kalli wannan gurin ba sana akwai da ake zuwa fa a gado mata kuma ta fada namiji ana samu a gado mata ta fada namiji a gado a ina ake samu wannan yusikum Allahu fi auladikum li dhakari mithlu hadhihi al-unsa yajibu fa yatafa kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thulutha ma tarak idan kana da 'ya'ya bata guda biyu za a baka 2 over 3 na dukiyarka mana za a ɗauki guda hudu in ka raba ta gida da za a ɗauki guda hudu a ba su wannan ta ɗauki biyu wannan ta ɗauki biyu inda uban shi nawa za a ba sa ɗaya bisa shida ko kashi nawa za a ba ni kashi ɗaya inda uwarsa nawa za a ba shi ɗaya bisa shida ko kashi ɗaya a wannan dukiyar magajin mata sun ɗauke kashi biyar ta namiji ya ɗauki kashi nawa ya ɗauki kashi ɗaya in ka kalli ɗaya ɗaya kunsa ni da uwa sun yi daidai da daidai amma ƴaƴan marigayin ƙanana sun fa datti da bai ke mu da namiji kuma sun cinye zaban gado a nan gurin shi ne ba kan da waɗannan gurin ba da haka hatta a cikin zaban gadon ba ko ina bane addinin musulunci ya fifi ta da namiji akan ya musu kawai idan sun faɗo ne a matsayin ƴaƴa ɗaya ko ƴan uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ƴan uwa da suke uba ɗaya a nan ne ake samun bambanci amma akwai gulla za a juya ga ƴaƴa maza nan suna so su shiga da amma duk ƴaƴa mata da za su cinye gadon ƴaƴa namiji ba ɗaya da zai samu in muka za mu tace a gurin da ake samu a dinarar da sugura ko dinarar da sugura za ka da duk ƴaƴa mata da suke cin gado kuma duk da maza nan suna jira amma mata ba su cinye gadon a kashi kuma namiji ba zai samu komai ba a kai a cikin gado da ka yana da kyau mu kalli irin alfarmar da addinin musulunci yawa mata ko ne da gaskiya babu inda za su samu wata kima saboda kimar da addinin musulunci ya ba su da abin da turawa za su wanda bai wuce rudu ba da wure kwakwalwa da hure hankali a kaɗo su a kan titi a zubar musu da martabar kuma iyaka martabar da mace za ta samu da kima za ta samu har gobe ta wuce aikin mijinta ba wata kalin tana aiki ko tana sana'a ko tana matuka ko tana kaza ta ga kuɗi suna canjawa a hannunta amma kallin zaman lafiyarta kallin nutsuwarta kallin saitinta kallin zamanta ya mace wala ba da wahala ka hada ta da su suke zaune lafiya kala a gidan mijinta in dai ta yarda da kasan da Allah madaukakin sarki ya tsaga ya bata in kaga ta kace ta lalace to ta dora kanta da akan abin da Allah madaukakin sarki bai bata ba Allah madaukakin sarki ba mu iko cewa Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am ba magana ba su da haka na'am na'am na'am na'am
Wala. na wajen da ya kamata a dokar da bayan jama'a eh mala yana kara haske ne ga wanda suke ba su ji shi ba cewa ko wata mace batura da ta rubuta littafi tana auna gadon 'ya'ya maza a musulunci da gadon 'ya'ya mata a cikin addinin christianity conclusion ko ko abin da ta cike a kansa shine cewa lalle babu addinin da yawa musu mata gata sama da addinin musulunci ko bible gaba daya kan maza ma yi magana ba ma akan mata yi magana ba su an manta da su abinda su bible ya yarda shine cewa ba dan kyamata ba da ba ta wahala a duniya ba duk wannan masifar da muke fama a ciki mata ne suka jawo mana eh saboda ai wannan itace da aka ce annabi adam karye ci wai haka yi ci bible ta yi hawa'u ce ta sa yi wannan bidiyar saboda haka tun da Hawwa'u ta sa aka ci wannan dare sa aka koro su daga gidan aljanna shi yasa a cikin doctrine na Christianity suna kira wani abu da suke kira shi original sin zunubi tun asali sanin zunubin asali duk wanda ya faɗo duniya an sunguya mashi kuma ya mace sai ta ja masa yasa suke kallon ita ya mace a matsayin masifa ya mace a wajen annoba yasa ba sa son magana akan ƴaƴa mata ita ce ta jawo musu amma addinin musulunci da ya zo bai zama addinin musulunci bai zama cewa ɗa mace ta sa aka so wannan bishiya addinin musulunci umarni ya musu tare ya ce amma da suka tayi shi ta yi tare suka da aka tayi saban ta yi wa afa adamu rabbahu fagawa da aka tayi saban ya ce annabi adamu ne ya saba wa ubangiji fagawa da maka ya fada cikin wahala da aka kenan shi a addinin musulunci da namijin ake zargi ba wani ba ba ya mutum ake zargi ba za ka ba wani addini za ka ɗaga ya ma gata ga ƴa mace saboda da addinin musulunci yayi gata ga ƴa mace din duk inda zaka zaga ya wahala ce aka bata ka je ganta a kamfani ta haukal waya ana tatsar man bitir da ita ana kaza ta yi kumi ta yi malle tana gudi buldin tana rasulin ka hinta ta ya buku din shi ne ƴa mace ne gata ko bugata a jiki Allah madaukakin sarki ya sa mu dace haka insha Allah kira ga anan ne za mu kwana sai bayan azumin watan Ramadan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu kuma da izinin Allah talata ta farko a goma ta biyu akan ta zamu fara karatu insha Allah da haka in muka samu talata tun daga goma sha ɗaya daga kan ta zamu fara karatu insha Allah sai goma farko ta kare na tashawwal kenan goma ta biyu da za ka shigo duk talata da za ta shigo a goma ta biyu in Allah madaukakin sarki ya so ya da daga kan ta zamu fara Allah madaukakin sarki ba mu dacewa kuma Ramadan da zamu shiga Allah madaukakin sarki ya sa mu shige shi a cikin nasara Allah ba mu ikon raya abin da ake yi na ibadujjuka a cikin wannan watan Ramadan din Allah ya sa ku muna cikin bayan da za su dace da azumtar wata din kuma Allah ya sa muna cikin wanda za a gafarta wa a cikin watan Ramadana Allah ya muna arziki da yin ibada da za a karfa a cikin darajar Rasul Fadil mana na ga kana kada hannu ko na'am wani ne cewa sulusa ko nufi a sulusa a ta ba sulusi ba sulusi sau biyu shi nufi in ka raba a gida da uku ne sulusa kuma ya zama guda uku biyu biyu biyu ina da zama sulusi guda uku ko sai ka ɗauki sulusi guda biyu ka bata ai sulusa aka ce akwai alif na tasmiya insha Allah eh na'am eh dama ai ko kai ne yanzu misali aka baka gado kai dai ai kafin morewa na ka dauko duk ya ragu in aka dauko ku ya ragu in ka dauko ya ragu duk abu na mutum da ya fi yawa yanzu aka baka katuwar gona aka ce zaka ce kai daya kun ya ɗari bakwai duk ta wace ce zaka ce aka ce ku haɗu da wanka ɗari uku da hamsin hamsin gara haduwa da wansa no za ta zama ku kar kun haduwa da kuna yin yawa a hankalta haka abin yake na'u duk na ba da gaban tambaya ba kuma mun fara addu'a kun na to mala yana lokaci ne na ka hadisin aljannatu ta hata aka damu umma al mala ya ta hadisi ne bai yake wallahi alam ban kiyaye ba amma dai mala ya kiyaye ne sallallahu alaihi wasallam a kai shi Allah madaukakin sarki ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين